da muslim da suka rawaito wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim wannan riwaya da muka karanta riwaya ce wace bukhari da muslim duk sun rawaito amma a wannan riwaya riwaya ce ta muslim ta shi kadai yace man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laita alaihi amruna ba mu umarce shi da ya aikata wannan aikin ba fa huwa raddun an mayar masa aiki huwa mardud wannan aikin an mayar masa ba shi da lada kaga yace laita alaihi amruna babu umarnin mu akai kenan idan akwai umarnin manzo akan wannan abu to shikenan abun ba za mu mayar ba ba bid'a ba akwai irin wannan da yawa kun san akwai wasu abubuwa wanda akwai a hadisi amma a zamanin manzo practically ba a yi su ba abin da yasa ba a yi su ba akwai wasu ayyuka wanda suke fi su muhimmanci kun san aikin lada duk aikin lada ne amma akwai abin da ya fi shi muhimmanci su zamanin su zamani ne na jihadi zamani ne na da'awa na yada addinin musulunci saboda addinin farkonsa ne farkonsa ne shi yasa tafiye-tafiyen su na da'awa jihadin su duk ya shagaltar da su yin wasu abubuwa waɗanda abin yana cikin addini to a lokacin da mu a hadisi abin ya iso mana dan kasancewa practically ban zo bai yi ba sahabbai ba su yi ba saboda wasu abubuwa muhimmai sun shagaltar da su da yin wannan abin to ba zai yi mu yin wannan abin ya zai kasance bid'a ba ne ibnu taymiya yake kwatantawa yake misaltawa da halka kaman a taru a kewaya ko a in group a taru ana ambaton Allah سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله أتعروك تعروك ناي practically a aikace irin wannan manzo da zamanin sahabbai ba a yi ba amma sai aka samu hadisi a cikin sahihul bukhari aka samu a cikin sahihul muslim aka samu a cikin tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahina Allah yana da wasu mala'iku masu yawo masu kewayawa haka a sayya wanda yake yawo kamar yawon shakatawa ko ta kewayawa yake yaltani suna majalisar zikir suna neman majalisoci wanda aka taru ana ambaton Allah majalisi ce majalis ma guda ɗaya a larabci ba a cewa wani gu ne kai kaɗai kake zuwa ka zauna in ka huta ka tashi ba a kiransa majalis sai gunda kuke taruwa ku da yawa ku zauna nan ake kiran majalis guda ɗaya kenan balle in aka ce majalis da yawa. A wata riwaya ma, yaltamisuna hilaka zikir. Hilak ɗin jam'i ne na halka, halka shi ne ku yi kuri, ku yi kawanya, ku ci wa ya haka, kuna ambatan Allah. Ta shi ne halka, jam'in ta shi ne hilak. To kaga a nan, Ibn Taymiyyah yake cewa idan yin halka ɗin a kewaya ko in group a taru a ambaci Allah a zikiri ɗin, bid'a ce ko mara kyau ne mala'iku Allah ba zai tura su su je suna neman wannan wuri din ba saboda duk inda kaga mala'ika yana neman wajen ko mala'ika ya halarci wannan waje to gun aikin alkhairi ne gun aikin lada ne shi yasa mala'ika baya shiga ma gidan da akwai foto ko kuma akwai karema karema gidan da aka tsaje kare in dai ba dan wani abin nan tsaro ko wani abu ba mala'iku ba ta mala'iku rama ba ta shiga to shi yasa duk inda aka ce mala'ika yana neman wannan wajen ko yana halartar wannan wajen to wannan waje ne na alkhairi abu ne na alkhairi abu mai kyau ne ake to shine yake cewa to kenan wannan hadisi kai kai aiki da shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam practically ba yi aiki da hadisi ba kuma gashi manzo ya faɗa to ba za a ce kai bidiya ba dalili saboda abin da kai ko da manzo da sahabbai ba su ba abin yana da asali yana da dalili a hadisi kuma sahihi to misalan wannan da yawa ne a cikin addinin musulunci الحديث السادس حديث نشدة عن أبي عبد الله بن عمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن حديثي الحديث السادس حديث نشدة أبو عبد الله بن يرويتوش أبو عبد الله كنا شنا صحابي منذ النعمان بن بشير النعمان بن بشير yana ɗaya daga cikin sahabbai masu ƙananan shekaru sa'an su Abdullahi bin Mas'ud sa'an su Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Zubair sa'an su ne wasu malaman sira suke cewa yana cikin waɗanda suka nace a gazuwatu Uhud sai an kai su yaki yara kanana wanda akwai wasu yara kanana kamar guda bakwai su Rafi bin Khalid su Abdullahi bin Umar da shi Uman bin Bashir da makamancin su yara ne kanana shikenan suka ce dole sai an kai su su ma jihadi yaki suna ta kuka suna ta kuka to manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya hada su kokawa shi in ya hada wannan yaron da wannan yaron kokawa shi yaron da shi yaron da ya kada dan uwansa to shi wanda ya kayar din za a kai shi duk shi wanda ya kayar din za a kai shi wanda aka kayar din sai a bar shi to shine Rafi bin Khadij da Samura suka yi wannan suka yi kokawa shi Rafi'a sai ya kada Samura shi kana manzo yace a tafi da Rafi a barci shi kuma yace ha yace ai a shi kai Samura ya kada Rafi sai Rafi yace a ai wajen jifa na fifi wajen iya harbi harbi din nan na fifi saboda haka idan ya kayar da ni to amma ai ni na fifi korewa wajen harbi to shi kana aka gwada shi a wannan harbi to shi gaba ki ɗayan su sai aka kai su to shi wannan annoman bin Bashir din nan yana cikin su saboda haka sa'a ne na su Abdullahi bin Abbas su Abdullahi bin Umar ba da cikin manyan manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa a hadisin aka ce radiyallahu anhuma shi wanda aka ambata da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne duk sahabban manzo ne amma idan aka ce radiyallahu anhu ana nufin shi kadai ne sahabin manzo shi ta misalin aka ce an an an ali ibn abi talib za ce radiyallahu anhu saboda shi sai na ali ne shi kadai sahabi saboda abu talib bai musulunta ba shi daga cikin sharadin sahabi shine ka kasance kayi imani da Allah da manzo to shi yasa anan da aka ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su shi an uman din da mahaifinsa da shi dukan su sahabbai ne qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin yace halal bayyanannen abu ne haramun shi ma bayyanannen abu ne kaɗan ne daga cikin musulmai wanda za a ce bai san halal da haram ba manzo a wani hadisi da zamu karanta anan gaba sai ba da ma'auni yake cewa wal ismu ma haka fi nafsi wa karihta an yaqali alayhi nas shi zunubi zunubi abin da aka hana ka aikata shi din shine abin da yake maka tarattubi in kai shi kana shakka kan abu sannan kuma in kai abin ba ka so mutane su san kai abin shi shi yasa abin da yake halal bayyananne ne abin da yake haram bayyanannu ne duk an yi bayanin su dalla dalla a qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma umurun mushtabihatun a tsakanin halal din da haram akwai wasu lamurruka waɗanda suke rikitarwa mushtabihat masu rikitarwa amma masu rikitar wannan masu rikitarwa ne wa waɗanda suke ba su san addini ba waɗanda ba su karanci addini ba waɗanda abubuwa sukan iya rikitar da su tsakanin shin wannan abu halal ne ko kuma wannan abin haramun ne amma malamai waɗanda suka karanci qur'ani da hadisai suka yi zirgi a cikin harkar ilimi ba wani abin da zai rikice musu kasa tantance shi wannan halal ne ko kuma wannan haramun ne a nan da yace wa bainahuma umurun mushtabihat shi yasa yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas kathirun minan nas din sune waɗanda ba malamai ba kun san a kowanne al'umma waɗanda ba malamai ba sun fi yawa a kowane al'umma waɗanda ba malamai ba ne sun fi yawa to sai yasa anan manzo ya ce la ya'lamu hunna kathirun minan nasi to su ne waɗanda ba malamai ba waɗanda ba malamai ba ba su san su ba ba su san waɗannan lamurrukan mushtabihatun diktatun ba sai su kasa ganewa shin wannan abin haramun ne ko kuma wannan abin halal ne misalin sa daga cikin abubuwa yake mushtabihat kamar misali abin da ba a samu nafsi a kansa ba abu ne qur'ani bai kama sunan abin ya ce wannan abin haramun bane ko ba a samu hadisin da yayi magana akan wannan abin yace wannan abin haram ba ko akan wannan abin bai ce halal ba to a wannan lokaci su in malamai ne to za su yi istinbabi a karkashin wasu ayoyi sai su nema wa wannan abin hukunci misali kamar taba taba din nan babu wani inda zaka samu a Qur'ani karara ko hadisi karara ya ce taba haramun ne amma malamai suka ga to shin taba abu ne mai amfanarwa ko abu ne mai cutarwa to likitocin duniya kusan sun yi ijimai sun haɗu cewa taba yana cutarwa yana kawo cututtuka to saboda haka suka ce ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa yahillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha wannan aya ta haramta saba so da ba kama sunan saba saboda Allah yace manzo din yana halalta musu abubuwa masu amfani masu amfani yana haramta musu abubuwa masu cutarwa to taba tana cikin abubuwa masu cutarwa kenan taba da wannan aya haramun ne ta cikin irin su kenan abubuwan da ba su da nasi ko bayani karara a kai faman ittaqa shubahat wanda kuwa ya kare kansa ya sa katanga tsakaninsa da shubaha shine abin da ya kasa fahimtar halalcinsa da kuma haramcinsa abu ne ya kasa fahimtar haramcinsa da halalcinsa to shi ne ya ce faƙad tabra a dinihi wa yardahi in ya kare kansa ya kasa gano wannan halal ne ko haramun ne sai ya bar abu tunda bai gane ba to ya kubutar da faƙad tabra a hakika ya kubutar ya kubutar da dinihi addininsa wa irdihi da mutuncinsa mutuncinsa da addininsa ga baki daya ya kubutar to shi ne malamai suke buga misali da shi kamar mutum ne ya aike ka yace ka je ka siyo biro kuma biron nan ana sayarwa naira goma sha biyar kowa ya sani to da ka je shago ya aka yi ya aka yi kace a bani biro haka dauka haka baka sai ka bada naira goma sha biyar sai mai shagon sai ta ai naira goma ake sayar ni ko naira goma nake sayarwa sai ya bada wannan naira goma ya bada naira biyar ɗin kai a cikin naira goma sha biyar to yaya wannan naira biyar ɗin ka riƙe kaga kiwon da ya baka ɗin har zuci ya yi yakini biro naira goma sha biyar ake sayarwa kai ne ka ci sa'a ne ka samu a naira a naira goma saboda haka naira biyar din ne su buhati a gare ka saboda haka ka je ka ci a eh biro naira goma sha biyar ake sayarwa amma ya aka yi aka yi wani ne naira goma ya sayar mun ga naira biyar ɗinka ka kuɓuta amma da ke shi ya san naira goma sha biyar ake sayarwa sai ka ɗauki naira biyar ɗin ka sa aljihunka sai ka sayar ka shi buhati to in har kana yin haka kana to wata ran za ka fada cikin haram din haram din da hakika ba sabani haram ne to shi yasa manzo yake wa man waqa'a fi shubahat wanda kuwa ya afku yake afkawa cikin shubaha irin misalin nan da muka yi yau ne ci shubaha gobe ya ci shubaha to wata ran yake waqa'a fi haram wata ran zai fadawa haram din ma kansa wanda ma ba wai shubaha bane haram din kansa sai mun zai buga misali yake cewa karra'i kamar mai kiwo yanzu kiyayi ne yar'a haulal hima yana kiwo a gefen iyakar gona nan gona ne nan iyakar sa yake kiwon dabbobin sa a gefen iyaka alhima shine iyaka iyaka na gona shine yake yushiku an yarda fihi da kirne in bai yi kiwon a cikin gonan ba saboda ya ji yana wani abin sa wani wata akuya za ta tsallaka cikin gonan ta je ta farna ko ya kare nan san akuyoyin san za su fada in ya kare san kuma na nan za su fada to kamar haka ne da shi yasa in har mutum zai dinga ganin abu shubha ne ai galibin mutanen da suke fadawa cikin cin haramun san a irin waɗannan shubuhohi kananan suke farawa idan suka fara yau da gobe shubha din ya narke a jikinsu to shi kenan sai su ji cewa to ai ne ne ai shi ma haramun ai haka ne kawai sai su je kaji a cikin su gaba daya to shi yasa duk abin da kake shakka halalcin sa da haramcin sa to ka hakura da abin ka hakura da abin in ka ga lalle ba za ka yi hakura da abin ba to ka je ka samu malamai kwararru a harkar ilimi ka yi musu bayanin wannan matsala din su ma bayani in suka kawo dalili akan halittin su sai ka je ka ci gaba da shi in kuma suka ce a wannan abun aya kaza da aya kaza ko hadisi kaza da kaza suna nuna haramcin wannan abu shi kenan sai ka bari shine manzo yace ala yace ku ku ku saurara ala ala rafi ana kiransa harfu tambe kamar mutum ne ya shagalta ya shagalta hankalinsa baya kanka to kake so ya dawo da hankalinsa sai ka ce ala ma'ana ku juyo mini da hankalin ko ku faɗaka yace wa inna li kulli malikin hima kowanne sarki yace yana da iyaka iyakan da yake yace dokoki kar ku yi kaza kar ku yi kaza na hana kaza na na jawwaza kaza kowanne sarki yana da wannan yace ala ku ƙara bani hankulan ku wa inna himallahi dokokin Allah iyakar Allah maharimuhu sune abubuwan da ya haramta duk abubuwan da Allah ya haramta to doka ne na Allah iyaka ne na Allah to karka tsallake karka aikata wannan abu ala yace ku bani hankalinku har yanzu wa inna fil jasadi mudgha yace a jiki akwai wata tsoka wata tsoka iza salahat ko saluhat ne salahat saluhat idan tsokan nan ta yi kyau salahal jasad ko saluhal jasad duk ɗaya ne kulluhu dukkan jiki ya yi kyau ya samu salahi dukkan jiki ya yi kyau wa iza fasadat wannan tsokar kuwa idan ta lalace ta gurɓace fasadal jasad kulluhu dukkan jiki dukkan jiki ya gurɓace ya lalace ala ku bani hankalinku wa hiya qalbu wannan tsokan ita ce zuciya ita ce zuciya shi ne ake cewa sayyid jawari shi ne yake jagoran gabbai gabaki daya gabbai gabaki daya zuciya shi ne yake ba su umarni su saboda ba ka isa ka yi wani abu da gabanka ba tare da zuciyanka ya sani ba sai ka raya a zuciyarka gabanin kai aikata wannan abu din a gabanka shi yasa Allah subhanahu wataala yake barwa kowa zuciyarsa ya zama to zuciya din nasa ne zuciyar nasa ne na shi kadai wallahu alimun bi zati sudur wallahu ya'lamu ma fi qulubikum babu wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka sai Allah subhanahu wataala shi kadai saboda duk wanda ya mamaye ya mamaye shugaba da shi kenan sauran kananan kasan shi kenan ya mamaye misali in za ka yi ku in ka kama capital ko ka kama president shi kenan sauran gwamnoni jamoni kawai yan aikin shata ne shi kenan sai dai su saurara su ga abin da zai biyo baya shin za a bar su ne a ko kuma shi wanda ya kane wannan president din zai rusa su ya kawo nasa shi ma to haka yake to zuciya din da ke shi ne shugaba wanda yake jagoran gabbai gaba daya Allah subhanahu ta'ala sai ya rike shi sai ya rike shi to zuciyanka in yi kyau aka samu cikakken imani sahihi imanin da ba shakka a ciki aka samu ikhlasi ka rabu da dukkan cututtuka na zuci ba kin musulmi dan uwanka a cikin zuciyarka ba keta mugunta a cikin zuciyarka ba kyashi a zuciyarka ba hasada a zuciyarka babu riya a zuciyarka zuciyarka ya zama to tatacce ta shi kenan gaban jikinka hannu ido baki kunne kafa sai su sallama sai su sallama amma idan zuciyar nan bai yi kyau ba ta shi kenan gabbai kuma saura kuma sun samu abin da suke so a saba wa Allah da hannu a saba masa da ido a saba masa da harshe a saba masa da kunne da makamancin wannan ta shi yasa ya kan zuciya yakar zuciya shine abin da yake da muhimmanci kuma malamai suka ta hanyar yakar zuciya din shine duk abin da zuciyanka yake so din ka yi kokari kana hana shi hatta ko da abinci ne kaga wani lokaci za ka ga an kawo abinci mai kyau mai daɗi shikenan zuciya ya ziga ka kashi ka goshi kashi ka cikin ka kawai ka ɗau loma ɗaya biyu kawai kai wasu da to in kana yawan yin haka kana yin yawan haka za ka karya zuciyar gaba daya ko kuma kun yi fada da wani faran faran zuciyanka ya kumbura ya zuga ka ya zuga ka kaje ka aikata wani alkhairi shikenan kawai ka je aikata wani abu kaga ka karya cikin haka nan daga cikin abubuwan da yake taimakawa yawaita ambatan Allah kamar da Imam Shafi'i yake cewa riwal qalbi zikrullahi fastaski muqbila wala ta'du rawdat zakirin fatukira yace ruwan da yake kosar da zuciya shine ambaton Allah gangan jiki abin da yake kosar da shi shine abinci ruwa da shi yake amma shi zuciya abin da zai kosar da shi ya koshi shine zikrullahi ambaton Allah da nau'o'in ambaton Allah daban-daban a kowane lokaci harshen ka yana ambaton Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar hasbunallah lokaci sai ka ga zuciyarka ya ya koshi da ambaton Allah shikenan abubuwa marasa kyau cututtuka na zuciya sai ka ga cewa kana rabuwa da su a kadan kadan a kadan kadan sai ka zo ka wanke zuciyarka karau ka zamanto kamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yau la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim al qalbu salim da take zuciyarka ta tsoci lafiyayye karau ba ki tuka ba wani musulmi da dan uwanka wanda kake ci ba wanda kake gaba da shi ba wanda kake masa tashi ba wanda kake masa hasada ba kuma komai na son yabon mutane komai zuciyoyi ta talatin ya cikin zuciyarka a wannan lokaci zuciyarka ta tacce wankacce lafiyayye da wannan zuciyan kawai za ta shiga aljanna ko da ayyukan ibadu haka da yawa ba su samu ba sai ka hai masu ibadu da yawa wanda zuciyarsu da cututtuka sai ka ga cewa sun je sun halaka a lahira sai kuma ka hai wannan ya zo a kissa ta wani sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna zaune yake cewa kun ga wancan mutum mai zuwan nan eh yake man arada man arada an an yara rajulan min ahli janna falyanzur ila hada duk mutumin da yake so ya ga wani mutum dan aljanna yana yawo da ransa a bayan kasa kuma shi dan aljanna ne haka aljanna ba za ta shiga bayan sai ka mutu ba to shi da ransa yana yawo a bayan kasa kuma dan aljanna ne duk wanda yake so ya ga wannan ya ga wannan shi kana ta hankalin shi ya dawo kansa ban san kowa ya bane yana zuwa yana zuwa shi kan ya zo ya zauna shi bai san maganar da ake a kansa ba wata ran mamun zai kara fada fadan haka ya nuna shi da ya zo sai suka ga shi har su uku haka to shi ne wani sai ya ce kai sai na ji bayan wannan mutumin gidansa na ga wani irin ibada yake saboda ni ma na yi irin wannan ibadan nan nasa shi kenan sai da ya ka tashi aka watsa shi ji bayan sai ya ce wani eh wani da rashin jituwa ne ya shiga tsakanina da mahaifina wanda ba na so je in bata masa rai ne muke so ko da kwana biyu uku ne gabanin ya kushe in kwana a gidan kai ta mu ni da goro ne ba ni da aure ba ni da kowa ko mu sai kama shi suka tafi da suka tafi sai lokacin bacci ya sai suka kwanta a yaki ba bacci yake ba yana nan a farke domin ya gaji ne wancan yake shi kuma wancan kawai da ya kwanta shi kenan kawai baccinsa yake da nisharinsa ba wani ibada da cikin dare ke tafi yana baccinsa yana teka baccinsa dan idan ya dan farka sai ya dan ambaci Allah haka ko yace la ilaha illallah haka ko subhanallah da mutum wannan dai wasu azzikiri haka yake to har kai sallan azuba ma da kare ta yake kai wani tayi lokacin sallan azuba yayi yau haka gobe haka jibi haka har kwana uku da suka dauke cika sai ya kira shi ki bani to shi sanan na gode na gode kwanaki uku nan da nace zan yi din nan nayi sai ce to amma gaskiyar lamarin yake abin da ya kawo ni gidansa gashi gashi gashi ta gaya masa da lokuta guda uku da mun zo yi bayani a kansa to sai na ɗauka wasu ayyuka na ibada kake yi ta kai wannan matsayi in zo in ga ayyukan nima ne ya koli da kai sai na ga kawai ka kake yi har gari yake wayewa illa iyaka yace ina ganin ka in ka dan farka ka dan farka sai kai wasu wasu ambaton Allah subhanahu wataala wannan shi ne kawai shi ne yake masa to abin nan da ka gani yake shi ne kullum haka ne sai dai ni abin da na sani yace kaga zuciyar nan na yace eh yace ba komai ba kyashin musulmi dan uwana ba kin musulmi dan uwana ba hasada ba riya ba komai karau haka yake kana jin kyashin ko ba shine wannan mutumin da ya zai kwana din ya je samu manzo sallallahu ya gaya masa sai manzo sallallahu ya ce su cinka ma'ana da wannan ne ya kai wannan matsayi kawai abin da ya bayyana na zuci wankewar zuciyarsa kawai shi ne kawai Allah ya kai shi wannan matsayi ya ba shi aljanna tun da ransa yana yawa ba kaga ba wani ibada ba to sai sa wannan abu ne wanda yake da muhimmanci mutum ya yanke zuciyarsa da yawan ambaton Allah karatun Qur'ani duk abin da kuma ya ga zuciyarsa yana son wannan abin sosai ya yi kokari ya karya zuciyar ya kauda wannan abin da yake to yau da gobe yana haka yana taimako yana neman taimako da ambaton Allah da yawan karatun Qur'ani sai kaga zuciyar ya zama tokara kuma ya huta assalamu alaikum a muna ba mutane uzuri saboda za mu fara ta haji to gaskiya karatun sai dan wahala saboda ga karatun nan ma a ce kuma zo ai karatu